أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu Allah Allah ya saka mana alkhairi yau ma muna yi wa malam barka da dawowa da kuma fatan a tafiyar da malam ya zuwa garin gombe anguwar jeka da fari masallacin mai unguwa doma inda sheik daurawa yake gabatar da tafsiri malam ya je ya gabatar da lacca wa mata a wannan masallaci bayan nan daga bisani an wuce garin gwana can fadar mai martaba lami ɗan gwana nan ma an gabatar da lacca Allah ya saka mana da alkhairi idan Allah ta'ala ya kai mu gobe da misalin karfe biyu na rana malam zai kai ziyara garin shabbal zai je gabatar da lacca a masallacin wannan gari Allah ya nuna mana Allah kuma ya bada sa sannan da karfe biyu a da karfe hudu nan ma malam zai kai ziyara garin tambelo zai gabatar da lacca a masallacin garin tambelo wanda muke fata waɗannan laccoci su ne na ƙarshe a fita garuruwa da muke a wannan shekara Allah sa albarka cikin waɗannan fitottuwa da aka yi Allah kuma ya nuna mana wata shekara sanarwa ta gaba akwai wani ɗan uwa da yake bibita shafinmu na sautul islam forum ya turo sako mai suna muhammad m kumo yake cewa malam don Allah mu gaya maka cewa yana matukar ƙaunarka saboda Allah don haka muhammad m kumo sakonka ya iso zuwa ga malam allah ta'ala kai ma ya soka kamar yadda kake son malam اللهم جريء أحببت وجود ألا يساك عن الخير ألا أزمت من الجنة يوم أقضي الجنة
to insha Allah za mu tafi zuwa ga tambayoyi wannan na farko yake cewa assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin yace malam shi ne ya yi ya ce yana sallar farilla ne sai ya yi ruku'u sau biyu don haka me matsayin sallar samanin
duk wanda yake sallah ya koyi sau biyu ko sujada ya kara kenan ya yi kari a cikin sallah abinda zai yi zai sujada ba'adi zai sujada ba'adi sujada ba'adi salam Allahu alam Allah ya saka alkhairi wannan ma tambayar abin da ya shafi sallah ce ya ce shi ne yana sallan magariba to bayan ya kabbarta yana cikin sallah sai ya tuna cewa bai sallar la'asar ba to da wai bayan ya idar sannan sai ya sallar la'asar din malam hakan ya yi daidai
duk wanda yake sallah sai yana cikin sallah sai ya tuno akwai wata sallar da bai yi ta ba wacce take tare da ta wuce to wanda yake cikin yi din ta bace haka malaman fikihu suka faɗa kana cikin yin magariba kwatsam sai ka tuno ai baka yi la'asar ba to magaribar ma ta bace ya za ka yi take kawai sai ka sake sabuwar niyya da sabuwar ƙadƙamar sala sai ka kama sallar la'asar da ita ce ta zama wajibi a kanka a farko sannan sai ka zo kai magariba wannan shine abin da ya kamata kai to amma idan bayan lokaci ne mai tsawo sai ka tuno ka tsallake wata sallah shi kuma annabi ya gaya mana man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha duk wanda yayi bacci bai yi sallah ba bacci ya dauke shi bai yi wata sallah ba ko ya manta ana iya manta sallah uzuri na rayuwa yakan sa mutum ya iya manta sallah annabi ya ce to kai sallar kawai lokacin da ka tuna kai sallah wannan lokacin shine lokacin sallah kamar bayan shekara ɗaya sai ka tuno tab akwai fa wata la'asar da baka yi ta ba bayan wata bakwai sai ka tuno tab akwai fa wata rana wata asubahi da an kawo kora a unguwar ko baka yi ta ba to ka manta ne to kawai yi ka da kamar sala ka yi wannan sallar a lokacin ba tare da karama ko sauran sallolin sun ruguje ba annabi ya ce wannan shine lokacinta wallahu alam
Allah ya saka malam da alkhairi wannan dan uwa shi ma tambayar da yake bayan sallama da fatan alkhairi cewa yake malam mutumin da ba musulmi ba idan ya cuci musulmi ranar lahira da me zai biya shi
Ban gane ba
mutumin da yake ba musulmi ba ne kuma sai ya cuci musulmi in an je an yi hisabi ran tashin alkiyama da me shi wannan wanda ba musulmi ba zai biya musulmi yau ai dama akwai waɗanda in sun cuce ka ba su da ma abin da za su biya za ka biya su biya ka da shi Allah ne zai biya ka shi kuma ya kona shi yanzu wanda yake dan wuta ne bai da ma wani aikin lada da ya yi ko kuma ya yi ɗin ma amma bai kai ya biya kowa ba da kowa sai Allah ya biya ka shi kuma ya mai azaba akwai hadisi da manzalar sassan yake cewa a tadruna manil muflis ko kun san waye matsiyaci a cikin mutane suka ce a kwarai al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirham matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da dinari bai da dirhami annabi ya ce a'a matsiyaci a cikin ku shine mai ya ci yawan qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ko wa sadaqatin au kama qala alayhi salatu wassalam shine wanda zai zo da sallarsa da azuminsa da zakarsa da sadakarsa kawai amma sai a zo a samu ya zagi wancan ya yi kasafi wa wane ya daki wane tarshatama hada wa kazafa hada wa daraba hada wa akhadha mala hada ya ɗauki dukiyar wane bai sani ba gashi ya yi ibada gashi ya yi sallah gashi ya zo da azumi gashi ya zo mai addini ne amma kuma an same shi da tabi'at abubuwan da ake bin sa bashi na hakkokin mutane Allah zai ce mala'iku ku buɗe jakarsa ku ɗebo cikin sallolinsa da azuminsa ku bibbiya mutane cutarsu da ya yi annabi ya ce za a yi tabiya a yi tabiya har a wayi gari mutumin nan ya wayi gari bai da komai mala'iku sai su ce wa Allah, Ya Ubangiji gafa bawanka ba, ɗan abin da ya zo da shi ‘yar sallar an biya mutane, ɗan azumin an biya mutane, ɗan sadakar an biya mutane, ɗan kaza ɗin duk an biya mutane, ga wasu kuma a layi ba a mazo kansu ba, su ma suna jiran a biya su. Ya za a yi, sai manzo Allah ya ce, ku ɗebo zunubinsu, Allah zai ce ku ɗebo zunubinsu wanda suke bin sa bashi. ku ɗebo laifuffukansu ku loda masa su an rage musu kaya shi kuma an loda masa kaya sai bayan an gama ɗebowa an loda masa sai mala'iku su to ya ubangiji ai kuma yanzu ma'auninsa na mummunan laifi ya cika ya zama bai da aikin lada sai zunubi sai Allah ya ce ku tura shi wuta a je a ƙone shi saboda zunubin da ya zo da shi na hakkin mutane sahabbai suka yi shiru suka kifa kai manzo Allah ya ce wannan shine matsiyaci Allah ka kare kenan komai da ka sani Allah ya shirya masa a kiyama komai da ka sani komai da ka sani Allah ya kiyaye
to sai waɗannan masu neman addu'o'i wannan yake cewa malam shi ya jima yana nema amma kullum yana ta haduwa da jarrabawa a taya shi da addu'a Allah ta'ala ya taimake shi akan wannan jarabawa kan Allah shi kullum muna nema kuma muna gama jarabawa damar rayuwa ai jarabawa ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati was sayyiati la'allahum yarji'un rayuwa a cikin jarabawa ciki ba wani wanda zai zauna wai bai game da jarabawa sai dai ta wani da yawa ta wani kuma kada abinda malamai suke cewa shi duk wanda ya fada cikin jarabawa to ɗayan biyu ne ko uku ko dai in yayi haƙuri ya jira yana nan Allah sai ya biya masa abin da ya jarrabe shi da shi din nan ya rasa nan gaba ko kuma ya ki haƙuri ibnu qayyim Allah ya masa rahama shi ma ya bayanin nan a jarrabe ka ka ki kai haƙuri sai zama kai asara biyu ga asarar abin da kake nema baka samu ba sannan kuma ba za a biya ka abin da kake tsammani ba ga laifi a wajen Allah abu na uku ko kuma mutum a jarrabe shi yana cikin jarrabawar kafin ya ci moriyar jarrabawar biyan jarrabawar sai faɗi ya mutu to shi kuma wannan a kiyama sai Allah ya ce a duniya ai mun jarrabe ka kai hakuri to ga gidan aljanna ga sakai da ka samu Allahu akbar da ka kai hakuri ka kai zuciya nesa ka gyara alaka kai ubangiji a ci gaba da yi shi Allah in dai an roke shi ba a saka masa lokaci a je a yi tafafata za a samu gudu insha Allah.
Allah ya saka da alkhairi wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yake cewa a malam ga sadaka naira ɗari biyar a saka asusun marayu da Allah yana buƙatar ƴan uwa a taya shi da addu'a saboda waɗansu maƙudan kuɗin shi da suka ɓata Allah sa ya gane su.
Ubangiji Allah ya fitar maka da abin da ya kubuce ko kuma abin da yake nema ya sullube maka na hakkinka daga hannun mutane Allah ya bayyana maka Allah kuma ya taimake ka ɗazuma wani babban jami'i a ya kira ni cikin 'yan uwa da suke bibiyan mu ya ce shi ma yana da irin wannan larura a ma'aikatarsu akwai wasu matsugan kuɗi masu kauri da gwamnati ya kamata ta ba su hakkinsu ne amma an rige aiki a ba su ya ce don Allah yana roƙon wannan majalisi mai albarka na tafsiri a yi musu addu'a Allah ya kubutar musu da hakkinsu Allah kuma ya ba su nasara Allah ya sa waɗanda suke jin tsoro su kuma Allah ya fi su ya murƙushe su ya sa su ba da hakkin na da ba nasu ba kai kuma da ka aiko da tambaya ka ce wasu makutan kuɗi kuma ka turo ɗari biyar kawai da gaske kake yi kuwa naira ɗari biyar a wannan halin kai baka san farashi ya daga ba ta wani gardi wai an je ana cinikin saukar ƙwar'ani gardi ne alhaji ya ce nawa zan ba ku sai gardi ya ce alhaji ka dai duba sha'anin halin da ake ciki ya ce a karatun ƙur'ani ne fa za ku yi ma alhaji ya yanka sauka ƙur'anin nan ya yanki wani kuɗi ganda ya ga kai bai zai yiwu ba sai ce alhaji gaskiya saukan nan ba za ta yi a haka ba sai sai ya ce saboda me ce alhaji baka ga dala ta ƙara farashi ba alhaji baka ga rayuwa ta canza ba wallahi ba za mu sauke ba Qur'ani akan wannan kudin ba da ka su ma yanzu gardawa yan sauka Qur'ani su ma daraja ta garu to Allah dai mana kuwa ba ina goyon bayan a rinka ba da kuɗi ne a sauke Qur'ani ba ba shi nake nufi ba quote me right kada wani ya je yanka ya ɗauka ya ce ga abin da malam wani ya ce kawai dai ina ba ku labari ne na raha ga abin da wani ya faɗa in an tambaye ni wannan hukuncin daga ba kuma na ba da amsa Allah
a wannan na ƙarshen da yake shi ma addu'a yake nema a taya shi da addu'a yana neman aure Allah sa dace sai kuma shi yanzu a wannan halin da ake ciki da aure da ba da wasa to wani aure da shi ne da ina da gaba ɗaya da magana da hajjinsa gaba ɗaya da aure ya Allah wanda ya rubuta ma da yasa a gaba yake neman ta Allah ka baka to masa ita Allah ka bashi ita amin Allah ka sa ya zama ango amin bayan sallah Allah ka taimake shi amin akwai kuma wata suka masa yawa Allah ka san yadda zaka ka sauka masa Allah ya rafa mu akwai na ƙarshe Alhaji Bello Taki Bauchi ya turo cewa jiya ya je sallar juma'a an sate masa motarsa don haka mana a tiya shi da addu'a.
Wani ji Allah ya yi masa da ake nasa kuma Allah ya tura asirin waɗannan mutane da suke ɗauke masu abin hawa kuma talaucin da ake fama da shi a ƙasar nan ake sace-sace da ɗauke-ɗauke fatan mu Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله